رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أجرنا ليكو ga watan rabi'in al-akhir shekara ta daya da dari hudu da arba'in da ɗaya bayan jiya na ba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba muna cikin littafin mu ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala mun tsaya a darasi na nawa sha biyar za mu tashi darasi na sha shida inda za mu tashi matsala ta talatin da uku mala yake bayan an yi bayani a kan abin da ya shafi wankan gawa to shine malam kai tsaye yanzu zai fara tafsinin mai yadda ake wa mamaci kuma likafai idan bayan an wanke shi abin da ya rage kuma yanzu zai likafani mun jiya za a yi wa mutum sutura ya za a wanke shi kai yanzu kuma ya za a cikin sashi a sa masa bashi malaiki almasalatu tsada takfinul mayyit yi wa mamaci wato wato likafani almasalatu tsali wa talatun ko ba'da talatun matsala ta talatin da uku wa ba'da alfaraji min gasilil mayyit malam yace bayan an gama wanke mamaci ita yake ya jibu tafsinu to wajibi ne kuma a lallabe shi a mallin kafani ya amrin nabi sallallahu alaihi wa sallam bi zalik saboda annabi alaihi salatu wasallam ya yi umarni da haka fi hadithul muhrim a hadithin nan wanda yake al muhrim alladhi waqafathu naqa dangane da hadithin al muhrim shine wanda yake cikin irani wanda taguwa ta kada shi ta taka wuyar mun biya shi a baya yanzu saboda haka saboda wannan dalilin a cikin hadisi annabi ya ce wa kattinu kaga al'amru lil wudu wa kattinu bi madal kabari muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun rawaito hadisi wa kattara dawa bi tamami bil fasli mala yace ya gabata da cikarsa a fasali na uku fakara fakara tudan a cikin layi na wajen dan din nan safha ta 22 shafi na 22 sai mala yace المسألة الرابعة بعد ثلاثون كون ثلاثون ما ليس مسألة ثلاثين له والكفن أو ثمنه من مال الميت shi likafani ko kudin likafanin to daga kudin mamaci ake daukowa idan dukkan gari kowa ba zai ba da kudin gobe ba da bisa bisa layi to sai a dauka kudin mamaci anan ana iya daukowa duk abin da yake mu na fitar jihidi shi ne tattali mamaci a kai shi inda za a biya kan kabari ba ta kan kabari ce sai an biya kuma kowa ya bayar wa sai a ɗauka kuɗin mamaci wani yana cikin guraren da ya halatta tukwane ma a ce babu sai a ɗauko a kuɗin mamaci amma an akwai wanda zai bayar bisa bilin layi ba ne in mai wannan shi ne saboda haka abin da ya sa za ku gaba a taɓa shi yanzu saboda ana samun mutane suna yi wato wani za a ga kowa ya zarga ne ga mutu zai yi ko zai bayar da tukwane ne zai bayar ko da kafarin kansa to sai yace wannan daga cikin kudin dukiyar mamaci ake riba shi ba shi da matsala sai ma yace walau lam yukhallif ghayrahu ko da bai bar wani sa ba misali yanzu iya likafarin kadai yake da shi ko iya kudin da ya rage shi kadai ana sayar da kafarin kudi ya tafi ba shi da komai to ya dauka a biyu shine walau lam yukhallif ghayrahu ko da bai bar wani sa ba dari biyar ce ta rage ko dubu daya kuma ba wanda kowa ya noke ya kidiya sai a dauko wannan dubu daya haka magana suna ji suna gani ba za a bar ko su lafiya ba da likabarin da zai tafi dubu daya ma da zai tafi to sai ce yarisi khabbab bin al-arad saboda hadisin khabbab bin al-arad kale yace hajarna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah mun yi jira tare da manzo kira da mun Allah tabbata a gare shi dan daukar kalmar Allah nabtaki wajen Allah muna fuskantar fuskar ubangiji wato muna yi dan Allah fa wajaba ajruna sai ladan ya tabbata ala Allah ladan ya tabbata a wajen ubangiji madaukakin sai fa minna man maza lam yaqul min ajrihi shay'an daga cikin mu akwai wanda ya judi bai cinye ladansa bai ba ba abin da ya cinye ladansa ba abin da ya ci ladansa gaba ɗaya ladansa cikakke ya tafi da shi minhum mus'ab bin umayr daga cikin akwai mus'ab dan umayr ya tafi da cikakken ladansa zuwa ga Allah da Allah ya ce min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantawi wa ma badalu tabdila to hadda mus'ab bin umayr saboda irin bajin da yi mus'ab dan umayr mahaifiyarsa karanta tarihin da kyau biloniyar tana ta zo Allah ya ba ta ƴa mace ta nuna ita ba musulma ba ce saboda tana sai da gulagulai da abubuwa kana ƴar kasuwa kuma sai Allah ya ba ta ɗa namiji sai ta ce wallahi sai ya sa gwal saboda haka idan mutsa bai ado ya sako riga gaba ɗaya maballansa da gwal yan gayu masu yin jumat da yan kwamfuri a maka idan suka hango mutsar ya zo na biyar ne duk adon da ya karta ba to ana haka sai musulun da to sai su zama palestinian da ke wallahi ko ba musulunci ko gaba ɗaya su zama kare da talin arziki duk ta kwace kaya gaba ɗaya abubuwan da yake da shi na arziki komai ta kwace ya ce shi kuma wallahi ba zai bar musulunci ba matashi ne yana nan a musulunci ku shi ne musa bin umar ya ce kutila yau ma uhudi ranar da aka yakin uhudu lokacin da da ya zo abin da sai masa mu ƙara samu gudun sai mari ta za a samu shi ta sai a bari to cikin da yau da Allah ya ce ni ne balla sai ya zo sai lallaba ya tafi gidan arkam bai wani abin arkam kun ga darul arkam kenan yana zuwa gidan annabi alaihi salatu wasalam yana tare da yan tsirarin sabai wanda suka musulunta da ya je to daidai lokacin su kuma an fara umarni da a yi hijira saboda persecution wanda ke a musulunci ba su wasu talatin da ɗaya ba talatin da tara zuwa arba'in domin a shekara ta biyar ne da sayi na umar ya musulunta za ku aka samu sauƙin abubuwa to a daidai wannan shekarun saboda haka yana zuwa da ya musulunta ya zo a wannan yanayin su kuma an ba da umarnin a yi hijira sai kawai sai na annaba da zai islam ya ce to sai abdullahi da masu za su hijira sai annabi ya ce to shi mutsa bai biyu to shi ne bai tafi da komai ba sai da wannan gyautar da yake cikin shi kadai duk wannan kudin da suke da shi to shi ne yanzu ake gaya ma ranar da aka yi wuri ka tunda bai da komai haka yake ran da aka yi rudu sai aka yi masa shahada walam yujad lahu shay'un ba samu komai a tare da shi ba fi ruwayatin walam yatruk illa namira bai ba kowa ba wanda wannan zanin da yake da shi shine wannan gyautan da yake da shi kadai a kunna idza wada'alaha ala ra'si karajat rijlahu yace idan muka dora mata aka zo man da kafani idan muka dora a kansa sai kafa ta fito saboda a lokacin ai wanda za ka yana da kaya biyu uku ba su da yawa na ci ba da wannan misali da duk cikin masallacin nan ba mai kaya da biyar in kuma akwai ya daga hannu da set biyar babu akwai wanda za ka gani ya tashi ba da wani ya wanki kawai za ka ga dozin biyu dozin biyu to wannan abubuwan ana bayanin da akwai zuwa ga halartowa cewa kai yanzu ba Allah ya ma baiwa da kaza da kaza da kaza amma sun fi mu godiya kuma sai zaba kuta ba to saboda haka sai ce wai da wa gana ala rijlaihi idan muka dora akan kafar kafafuwansa kuma kare da rasu sai kan ya bayyana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce da'uha mimma yali ra'atuhu ku kyale ta daga kan nata sauran yanzu zamto yana daura da kansa in an rufa kan da sauran jiki da kaga kirji da sauran kawai a bai yana a jale gaba wa bi riwayatin qattu biha a wata riwaya kake kullun da bai kansa da wannan namira ne tifafu waja'alu ala rijlaihi ko ala rijlaihi da izkir ku sanya tsauri shine wannan abin da aka sake ko mome izkir ko a sanya tsaure shi ne dai neman gilas amma ba za mu ji malam mai yi da sirrin hamza wa ha ya ce hakishun ma'arubun da yi ra'iha wata ciyawa ce zanai sananniya da take da daɗin kamshi a shi kai magana da zai yin nan da jin zaka ba ta wani ciya wata ciyawa ce ne mai sanyi wato mai daɗin kamshi shine da ya gaje wato izikir kan tsauri shine ya ya ce neman gilas da turanci wannan abin da yake shayi ne kaga ya kai wajen matakin da ake sa wajen tsantsata abin da su su su har rage mu mace yake ne mu kan rajiyar waye to zai ne wa minna man aina adlahu samaratu daga cikin mu akwai wanda kayan marmarin da sun nuna فهو يعرفها yana tun yana yana dubuha yana tsinkar abu ayyan taniya yana tsala ayyukan da yana kai riga ya gama duba ya tun yaje lahira ba tun kare da yi ba shine sun makabin mai shiga akraja wal bukhari bukhari ya fitar a mujalladi na uku shafi na 110 muslim a mujalladi na uku shafi na 48 wasiyaqu lahu koro hadithin nasa ne shi muslim Ibn al-Jarud fil Muntaqa shi kuma a shafi na 260 wa tirmidhi mujalladi na hudu shafi na 357 wa sahahu wan nasa'i ya inganta shi nasa'i ma ya kawo a mujalladi na 1 shafi na 269 wal bayhaqi bayhaqi ya mujalladi na uku shafi na 401 wa ahmad ma ma ahmad a mujalladi na shida domin shi hadisan sun fi dubu arba'in a musnad shafi na ɗari uku da casa'in da biyar wal riwaya ta sani ya lahu riwaya ta bi ta imamu ahmad wal tirmidhi haka shi ma tirmidhi wa rawa minhu abu dawud abu dawud ya yi riwaya da gurin tirmidhi a mujalladi na biyu shafi na sha hudu da sittin da biyu qawluhu fi mus'ab wa bayan bayanin mus'ab da yake cewa qutila yawm uhudi an kace ranar da aka yi yakin uhudi shekara ta uku kenan ko bayan hijira ila zuwa karshe wa ruwaya ta salisa lahu ruwaya ta uku ma ta tafi shiwa abu dawud din ke sai ce wa fi wa fil badi an abdurrahman bin auf akhrajahu al-bukhari wa ghayri a babu akwai ta ruwaya ta abdurrahman dan dan auf Allah ya kara masa yadda bukhari ya fitar da wannan da matsala ta 35 wayan bayyan ya kula al-kafnu da'ilan ya kamata likafani ya zama yana da tsaho tabigan mai kauri ba kyara kyara ba yasturu jami'a badani wanda zai lullube gaba ɗin da hadisi jabir bin abdullahi radiyallahu anhu saboda hadisin jabir bin abdullahi duk magana da malam yayi waje ba ka dalili annan nabi sallallahu alaihi wasallam kadaba yawman wata rana annabi ya fito yayi hutuba fa zakara rajulan min ashabihi sai bayanin wani mutum a cikin sahabbansa qubila wanda aka daurarsa ka kufila fi kafanin gairi sa'ilin wanda aka yi wani kafani cikin wani likafanin da ba mai tsaho ba wa kubira ne da kana ka ji aka binne shi da dare fa da jaran nabi sallallahu alaihi wasallam an yi kubara rajul bil layl annabi ce tsoron da cewa a daina binne mutum da dare hatta yi salla alaihi sai an masalla kun ji jaran har sai an masa sallah ba wai hana kullewa aka yi jiran gaba ɗaya ba ya zanto kawai wato in dai ba wajen larura ce ta guduro wadda ake tsoron wani abu misali ba ta ki ganin gawar ba sai yanzu kuma ya fara bugawa to ko ƙarfi da kundare ne a kai saboda ƙara tsawon awon sun kuma zai iya ba da wani abu ne ba to ko ƙarfi da kundare ne a kai to sai yake cewa ya zanto a yi masa ta yi tsalla a dai illa an ya tsara insanin da lazari ta ji ko sai dai yin hakan ya kunta su zuwa ga mutum shi ne misalin da ne mutum ya fara bugawa ko kuma likitoci sun ba da rahoton cewa da cuta ka za ya mutum aka wacce za a iya harbuwa ko da kaga cikin dare ai da yawa ba za a rasa mutane sosai ko to duk da hakan sai a kai kuma ana bukatar al'umma da halarta sunan ma ba da gafara gurin Allah mu dauko wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam idza kafana adukum akahu annabi yace idan ɗayan ku zai yi wa dan uwansa ne kafani bal yuhassin kafanahu ya kyautata ne kafanin nasa in tsara idan ya samu iko haka karajahu muslim muslim ya fitar majallaci na shafi na hamsin ibn al-jarir a cikin al-muntaka ya fitar shafi na dari biyu da sittin da takwas wa abu dawud mujallaci na biyu shafi na sittin da biyu wa amal mujalladi na ku shafi na 295 329 warawal jumla al-akhira min tirmidhi jumlar karshe imam tirmidhi ya rawaita ta abu jallabi na biyu shafi na ɗari da talatin da uku ibn maja min hadisi abi katada hadisi abu katada wa qala tirmidhi hadithun hasan tirmidhi yake cewa hadisi ne mai kyau kullu sai yace bal huwa hadithun sahihun da ya wuce martabar hasan ya tafi sahihi fa inna isnadahu an jabir sahih domin isnadin da daga jabir ma ingantacce ne shi ma sahihi ne saboda yana da wata hanyar daban kamar yadda muka sani wa kaifa idan zamma ilayya hadithu abi qatada sai hanya ma sahihi ya ce na yace ina ga in kuma ka hada masa da ruwa ya sai da ruwa ya zo zo da abu qatada da ka ya arfa shi ne abin da yake wala wa ajawu siddiq hasan khan akwai babban malami da ake cewa siddiq hasan khan ba su karanta karanta za su zo da inda ta fara dan baiwa ne mutumin indiya ya kai shekara ɗari biyu yanzu da rasuwa babban malami ne wato da yawa ya rubuce rubuce yana da tafsiri yana da littattafai kala kala siddiq hasan khan dama khan khan din da yawanci za ka ga yan bangladesh ne india ko su salman khan su shahrukh khan ko to shine dai khan din an gani to dai um fi rawdatin nadiya yana da wani tafi rawdatin nadiya mujallabi na dai shafi na dari da sittin da hudu li muslim wa wahima ya dangana shi zuwa ga musulmin da yake amma da yake amma kuskure ba musulmin da ya rawaito zuwa ba ne wani eh mala albani yace ba wahima yayi kuskure eh Allah ya yabe mata wa ziyadatu li amr fi ruwayati qali na imamu amr ne a wajen ruwaya ta ka قال العلماء malamin suka ce bal murad bi ihsan al kafani to a daura ra'ayi abin da ake nufi da kyautata al kafani shine da zafatu tsaftace shi wa ka zafatu da kuma samun mai kauri kauri wa tatiruhu ya zan fi da lilin shine dai yayin da ya tsada ba fa'ilan tabigan kaza din nan ne bara suri to sai ce wata wasu kuma da zamu mata kai ba mai tsada tan ba kuma ba wanda yake mai muguwar azaba matsakaici وليس المراد به السرب السرب فيه بعد المبذلين في الجنة هنا الإسراف ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الإسراف فيه سكان داركو تشيني والمغالاة كومي مكو وزالا ko kuma guluwi wanda za a wuce gona da shi wanda ba ta tuhu da kuma mai tsadar da shi a kar a yi wannan wa ba za ku ji rajin da malam ce wa makiradin nawawi sharadin da imamu nawawi ya kawo na cewa fil majmu a cikin majmu na ga mujalladi na biyar shafi na 195 da 197 sai ce kaunahu min jinsi libasi bil hayati shi imamu nawawi yana da wata mai da yake wai idan za a mutu da kawani sai a duba gidan yanayin kayan da yake sa zan da yake rayu san da yake wani duk bakin suna yake sa da da ko manyan riguna yake sakawa dan da yake rayi sai yake irin wannan za a saba la afkara minhu an gane ko ba wanda ya kuwa da alfahari ba misali idan ya saba da boye dan dubu hamsin to irin da za a yi wa ban da kawai ai ka ga wannan da an ba da kofa kwakuli ko kwakuli mutane za a samu boye na dubu hamsin a wannan malar a rufe mutum wallahi kwakuli shi zai ran da aka kai ranar za ku zo ku garar ai ka san da suna yin haka wasu mutane ne da su ɗari a kullum idan aka bude mutum zai je su kwakule shi don su kwakule ya kasu kire da kamar sai su wuce a wurin mutane su kawai Allah ya tsine wa yanzu mutanen da suke mana haka suna mayarwa suna tsinuwa malamai suka rike musu wa kudi ne yawan cewa shi za ka ce ko shugabanni kana ce ne musu kai kake ba da rami Allah ana haka zamani ne zawo to sai aka samu su abuwan idan suka fito in suka kwakule suka cire kayan su su mai amma za a tafi da an zo an ga za a ga alamar an kwakule sai su kwakulu su tsara zuwa mutum tsara a da zamani ya zo ba sai aka samu su kuma suka kwakule suka cire likafani sai da gawa a gurin tafiyar shi ne mutane suka zo suna rahiman lawun na bada lawun Allah ya ji kan masu kwakulewa na farko abin da ake gudu kenan idan ka ko masu yi wa shugabanni kar ka zo kana warar da ko ka zo kana ai gwarar wani da wani abin da ba a cikin amma kana addu'a sai Allah ya ruba ma asiri kai da addu'a duk kwamar da mutum zai ke neman addu'a tunda ka zama karfan kafa ya zaka yi sai kai ta addu'a Allah maka kudin sarki ya ba da mafita ya shirye da su amma Allah ya kana sai ruwa rai man lawo da ba jin awon lahi Allah ya zikan masu dole wani farko zai ka zo kana a bara wani Allah ya kiyaye to wannan shi to sai yake cewa mala yake faɗa wai kada a wala a kara wato ko kada a kawo mafi kasa da shi mafi nazaru na yanzu ala zan ce sai akwai kayan ce sai akwai duba a waje na je kan mai da wannan magana domin ba abin da yake nufi in kaya mai tsada kake sawa likabarin irin za a nemo mai tsada fari a tsun ne gare shi shine misalin da muka yi yanzu in domin annahu ma kaunihi mimma la dalila alai duk da cewa bai da dalili in ji ba da alai ita wannan magana ta nawawi ba da dini fa kad yakunu libasu bil hayatin nafisa zai iya yiwa tufafin sa a rayuwar sa mai tsada ne au hakira ko kuma alawayya ne mafi arha da ya ko ne arha aya ko yadin da ya fi kabar arha ya ko ba akwai to zai ji ga fa kai bai ja'alu qabaluhu min jinsi dalil ta yaya zai tambaya ya za a janye likabalin sai wannan jinsin da kuke bada mafi kankanci mafi tsada matsakaici a kai likabalin da ake amfani da shi yanzu normal ya yi kowa ya kai duk kudinka ko da yana sa riga ya baya mai mai sawa in ya sa riga ya rabu da shi ke nan har abada ba shi wani akwai ba za ka ba za ka ba zai yi dole kudin sosai a shekara kullum ya sa riga ya rabu da shi ke an taba nuna min wani bawa Allah ni na taba ganin sa haka yake inda ya sa riga yau to ya gama da ita telan sa guda ma kullun cikin dinkin zai yi tela yake da gina musamman to sai yake wannan ko ba da yi a kai fa in ba kal kafnu an zari yace idan wato idan wato likabanin ya yi kunci dangane da kaiwa wancan matakin to shi ne malai ce wani mai tsaye tsarin sabi mutum bai samu mai kauri ba su kira biyu ra'asu ya yi kunci ba zai iya rage jikinsa gaba ɗaya ba sannan ga bai da kauri sai ce sai a rufe kai idan an samu rabin mutum ne iya likaban to sai a rufe iya kai kawai wa ma ɗala min jasadi da abin da ya yi su ragowa na tsawon jikinsa daga kai zuwa abin da ya biyo jikin ko imai da razu da kuka ji a can bayan nan mun tsaddira mai wa ma baqiya minhu makshuban yila alayhi shay'un min al-jinn da abin da ya ragowa cikin da abu dai sai a san ya bar wani abu na idikin sauri aw gairi min al-hadid ko wata ciyawa kamar da ake hawa mutum yana da rubai sai ko ala ba makabartu aka yi sai a kokon wani gani a sa yayi wa bi hadisan cikin wannan muna dalili na hadisai guda biyu الأول نبرك عن خباب بن الأرد في قصة مصعب وقوله في نمرة مجانا ساواتو daga khabbab ibn al-arad daga kissar musa bin umayr fadin da cikin wato namira wannan namira din da yi an gane ko ya bayani akan wato namira ita ce inna lillahi wa inna ilaihi to sai ke cewa ba'uha min ma ya lira to annaba ne da Abdul Salam yace ku sanya ta dan daura da kanta daga kansa zuwa abin da yiwo baya wa fi ruwayatin da tu bihara ta wata ruwaya ta ga kullin ne kansa waj'alu ala rijlaihi liyadhkir ku sanya sauri ciyawa sauri akan kafarsa mutafaqun alayhi wa taqaddama bi tamami fil mas'ala malai ya gabata a cikin wato a cikin sa a matsala ta talatin da hudu shafi na tabanin saba'in da shida a tsani an harisa ta bin mubarri kala harisa dan mubarri ya ce da kansu ala kabbabi na shiga gurin kabbabi ibn al-arad wa qad istawa fi badanihi sab'an yayi lalata cikin a guri bakwai har guri bakwai lalata shine mutum ya sa karfe a wuta a tsara a gurin da yake ciwo wannan kuma ana magana ne akan za ku ga mutum yana biyan su zai ga wani hadisi ya hana wani kuma ya zo ya halatta shine malamin ka ce idan da wani magani da ba wannan ba sai kama da kai ba amma idan ba wani magani ne wannan duba ne da kai ka iya zuwa akwai karhanci ne ko babu ne ji da idan mutum ya yi to wa kadin tawa fi badani jawani fa kana yake laula anni tabi'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ba dan na ji annabi alayhi salatu wasalam yana cewa wala yatamanna yanna ahadukumul mauta kar da yanku ya rika burin ya mutu saboda shi da ga wani yaji Allah ya tayar mu la tamannaitu yace da na bura ta mutuwa wala kad ra'aytu ni ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ganda tare da annabi alayhi salatu wasalam la amliku dirham lokacin muna raye yanzu annabi baya ne yake ba da labari yace a lokacin annabi da rai yake ko dirham sai ban da shi wa inna fi janibi baiti yace al'ada yace yanzu kuwa a gefen gidana inda nake ajiya kuɗi yace ina da al'arba'ina alfa dirhami dirhami dubu arba'in ina da shi yanzu rara kawai kaji yace bayan sanda annabi na da rai ko naira ɗaya ban da ita amma yanzu yana da dirhami dubu arba'in sun ma a dari kafani sannan sai ya zo da likabaninsa ya ɗauko likabaninsa shi ne malar ke cewa kayan arifi na ma bukari ya halatta mutum ya yi ajiye likabanin sai za a gwamnati magabata da har yayin mu wasu suna yi zai ga mutum ya ajiye likabanin cewa an ya mutu da wannan za a maka amma yanzu ka ajiye maka lura wa yan ka su dauke su ka karo mutuwa kai mutuwan nan ko ba a karo ta waje ta zo ko kana da ko a zaune ba ta jin kunyar tuwa ne da tana da bakan gari ne da lamaru zubai mace domin wata rana annabi alaihi salatu wasallam a hadisin bukari an kawo masa wata riga ne kyau ko kuma an kawo masa wani mayafai masu kyau da yake daurawa yana fitowa wani zabi yana gani sai ya nuna ya ce ya rasulullah ka amma kayan nan ina son ta wata ke nan sai annabi ya koma ya kiro ya bai sai da akwai bayan annabi ya bago ni karfe kai wanda irin mutum ne kaza kaza kaza kawai samu da ba a kai sai yake ina kwaɗayi nake yi wa wannan kayan da kuke gani idan na muka yi da kabar ne kuma zuwa ya je bayan ya bar duniya da zuwa karfe yake saboda albarka cikin annabi a yi salatu ai ba mai abun kwakwulan sai da ku ke yi wallahi saboda albarkar ake so idza ga irin tsari yana biyo kas gajin annaba dai da zai saboda an wa annaba an kira garbugun gajin ake gajin jibin gajin da da yake yawo da shi cewa in na mutu a rufe shi shi sai za ga ana taba ga gani cewa da wasu ke cewa sai wani ya saku kwagiri ya biyo kwagirin annabi masu kwagirin da ba ba za su kyale shi ba ina gaya ba sai wani ya sako takalmi ya ce na a ina mai takalmin yake ibnu mas'ud zai kyale ba takalmin annabi alaihi salatu wasallam gaba ɗaya tafiya ta gargaye abu to yi ta halayyar ga suna ta rubuta rubuta an yi rubutu da yawa a baya akan shin akwai asarin annabi a yanzu idan ka ce akwai mai dalili saboda zai ganin wani abun kawai a turkiya an ce ma wai gashi na annabi ana rana nan zai gani a bangare da ba an kuma cewa wai shi ma na annabi ne to malamai abin da suke cewa daidai tarihi ya tabbatar da haka wanda sahabi ne kamar zoban gari ya bada da ya rika yawo ya ji gurin da yana wasu ya koma gurin ƴarsa ya koma haka yau da kan jefa da rijiya haka ya yake rijiya kan ba gaiwa to kai ya haka ka gano yanzu to wannan uban suna buƙatar tarihi gaskiya suna buƙata ba wani abu bane da za an kace kaza sai a ce to ya da me ne ina dinka shine kawai to shine ma ne ya ci gaba da gaya mana cewa yace la amliku dirhaman wa inna bi janibi baiti lam mukariya thumma taji ka falamma ra'ahu baka yayin da ya ga wannan likafanin ba sai ya sa kuka wa kale ce walakin na hamza lam yujallahu kafan Allahu akbar ya tuno cewa yake hamza babban annabi alaihi salatu wasallam ba ta mu likafanin da za a yi jirgi ba illa bodatan malha sai wani ma ya yi a gidi ya yaki idza ju'ilat ala ra'sihi qalatat anka da mai da an dora a kansa sai kawai daga digan su bayyana in an dora a kansu sai ka babuwan su bayyana wai da ju'i da alaka da mai kada ta dan rashi in aka dora a kansu sai kansu ya bayyana wajju ila alaka da mai gidi kawai aka dora a kansa a diga digan kawai aka sa ba sauri ciyawa ko ganye aka dora ba ana aka rube akala da wa amar mujalladi na gidan jabi na 395 bi hada tamam وإسناده صحيح والترمذي دون قوله ثم أتى بكفنه الرواية الترمذي بيقول سوى ثم أتى بكفنه وقال إتي حديث حسن صحيح حديث من يشوي جدد وروى الشيخان بخاري ومسلم زرويته وغيره ما دوسنه من طريق أخرى النهي عن تمني الموت din halawai zuwa jiki daga annaba da ya zo wanda yake magana akan hani dangane da gurin mutuwa وله شاهد من حديث انس كما yana da jira daga hadisi anas dan malik nazkuruhu insha Allah ai ma kuma ta ba to aka yi da mutun ya damu yana so je ya mutun je addu'a ne zai ce yawa ko yawa haka zaka ce in kana dil hayatu khairun li haka addu'a ta zo a daga annabi alaihi salatu wasallam sai mutun ya wannan addu'a ya ubangiji idan rayuwa ita ce alkhairi a gare ni Allah ka raya ni wa in kanat al-wafatu khairu li fa tawaffani idan mutuwa ita ce alheri gare ni Allah ya karbi rayuwa haka za ka faɗa duk tsaurin cuta kuwa amma mutum ya ce shi gware mutu annabi ya hana ai wani ma har ya kai ga kisan kai Allah ya kiyaye mutum ya faɗa layin sabani kawai ko a gan yana a kisan kan nan in aka zo sai ba na layin sabani wala in tsaye ta koma saban nan daga ba na ganta akan akan akan kujera a a ta kafar kafar kafar mutum to saboda haka wannan shine to sai ma da yace um ainal wakar ma da yace da kuruhu insha Allah da sannu za mu ambato muku wannan za mu koro muku shi fil matsalati taliya a matsala mai zuwa matsala ta talatin da bakwai wai za kallati al-asfan idan al-kabari yayi karanti wa kasratul mauta mamata suka yawa ta su da yawa amma ba al-kabari jaza takinul jama'atu minhum fil kafani al-wahid ya halatta a samu likabani guda daya a yi wa jama'a da yawa da gabani ya ke nufi da wannan ya ke nufi da wannan a jera mutane a nade su da wannan mai gabanin guda ɗaya akwai ne sabanin fahimta akan wannan ko da haka kuka fahimta haka ne a jera mutanen gaba ɗaya a cikin mai gabanin mai fahimta ne likabari ɗaya ne ga mutane da yawa sun mutu na shi ne dai abin da dakta ya faɗa ne yi ce gaba ɗaya a jerin za a zubi wannan to ba haka bane ba za mu je zuwa ku ji a can gaba abin da za a yi shi ne kafin mu je gabar ma wannan likabarin shi za a gugutsura wa kowa wanda ya samu ba ga shi ba ana iya samun misali likafanin ba ina nufin kowai sai da mutum ne ba ba zai ishe su ba kuma guda ɗaya ne babba sai a yanka a ga zai iya rufe kan wani kamar mutum su uku ne amma da mutum ɗaya ne sai a yi yanka shi kowa a rufe iyakar su sauran a sa gani shi ne abin da ake yi amma da yawa za ka ji wasu masu bayanin suna cewa wai a nan da ne su duka ba haka wani gaskiya ba haka wani domin yanzu misali za mu zo gabobin da zaka kai kankan da zai kar da zaka ba a kawai yawwa yawwa wajen binnewa da aka ce a za a za a mai hada alkurani a gabas sai ku murgino shi kenan ko kuma shi za a fara nan na ɗewa tukunna ta yaya malam ibnu taymiya can gaba ma ya mai da martani akan wannan matsalar ya faɗi ta to shine malam ya cigaba da gaya mana cewa um wa yuqaddamu aktharuhum qur'ana lil qibla kaji za a gabatar da wanda ya fi hadda alqur'ani shine alqibla in za a wato zuba su a guri daya kaga ai rami guda daya a zuba su wannan ba matsala bane ko yawa amma a cikin likabari guda ɗaya shine muke magana to kaga anan zai nuna wa cewa lalle mai hadda yana da martaba a gurin Allah hayyan wa mayitan ni kana hadda alqur'ani to martaba ka hayyan wa mayitan kana raye kana da martaba hakan ka mutu to mu hatta binne shi sai da aka ce a bibi da ya kan sauran wagairau shi za a rayuwarka kai kokari ko suratul baqara ka haddace ina ga yamma kuma annabi ita kirari ya mata cewa la yastari aw hal badala dan zaman kake wando bai ce hadda da bakara ba haka annabi ya ce tun ba ka so ka fada layin yan zaman kake wando ko da kwari kake to ka hadda da suratul bakara da aikin ka kuma ba ka hadda da suratul bakara ba dan zaman kake wando ne haka annabi ya faɗa ba ni na faɗa ba yawwa la yastari aw hal badala dan zaman kake wando bai ce hadda da bakara ba ba za ta ce da haka annabi ya faɗa ko ba tibiyan ya alai hamalatul qur'an da ma sauran da kawai da suka kawo wato wala la suratul baqara kana da wa'ida sosai ko da aya ɗaya ne ka ta ta a to ai ka ƙara fadi mana ka zurna alal qawmin sabiri eh ya wanda ya hadace wani goshen ya wanda bai hadace ba lalama kare kuwa za a ce mai ikira ko waratil warqi kama kunta turatil fid dunya aw kama kan haka za a ga yawa karanta ki tilawa kana ta taji domin ita ce lindaka tilawa ita ce lindaka kana biya aya kana taji kama inda ka tsaya to lindaka ta kare Wane kuwa? Allah ya datar da mu. Na'am. An gane ko? To shine yake cewa um wa yuqaddamu li hadith Anas radiyallahu anhu kan lamma kana yawm Uhud yawm Uhud lokacin da ranar Uhud ta kasance mara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi Hamza ibn Abdul Muttalib annabi ya zo wucewa ta gaban Hamza dan Abdul Muttalib wa qad juli'a Allahu akbar ala rabbi wa ta aljalau me yake nufi in za ku yi tuno kalmomin a dabbobin da dabbobin da aka hana layyar su wata dabba ce da da'an kun manta a yau mutum rauni a hanci kun gane ko shi ne aljarar ko kunne to sau da haka an masa rauni a hancinsa da kunnensa to daidai wannan wato lokacin da annabi alaihi salatu wasallam wa mutila bihi kuma an makkata kata haka malamin malam kadir ya ce shine mutila yace kata kata shine dadda ga mutum shine mutila a dadda ga gudi gudi haka to bayan sun kaje suka dadda ga shi kuma faqala ya annabi yace laula an tajida safiya fi nafsiha ba dan kan tafiya ta shiga damuwa ba domin kanwa hamdan gwagwan annabi alaihi salatu wasalam yace ba dan kan ta shiga damuwa ba yace taraktuhu hatta ta'kulahu al'afiya Allahu akbar yace da kyale shi zan yi tsuntsaye da zakoki su zo su cinye nama da irin wanda suke zuwa cikin mushi da bari zan cinye nama hamza ba zan binne shi ba ka ita a kafe ke yi sibahu wa tsairun lafi da kawo alijiyar su ne zakuna da tsuntsaye masu wannan akai bar waɗanda wato suke afkawa mushi su cinye wa yi jimawa alal awazi al'azi ya jami'in da shine al'awazi da sauran yawa an gane ko saboda haka su ne al'awafi annabi alaihi salatu wasalam yace da bari gan sai wayannan tsuntsayen gaba ɗaya da wayannan zakunan sun cinye sai da hamza sai yake cewa amma hatta yahshurahu Allah min buduni siyari wa tiba har Allah ya daje shi ranar alkiyama shi kabarin sa shine sikkunan wato zakuna da tsuntsaye anan za a tashi shi fakafana fi namira sai annabi alaihi salatu wasallam ya mallaka bani da wannan namira din bargo guda daya wa kanat idza khammarat ra'sahu badat al-jilaw ya kasance idan aka binne wato idan aka rufe kansa sai kafafuwan su bayyana wa idza khammarat al-jilaw bada ra'su idan an rufe kafafuwan sai kan ya bayyana fa khammara ra'sahu kawai sai aka binne sai aka rufe kansa walam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayrahu ba ya kowa sallah a cikin shahidai ba banda shi dama sallah ga shahidai me ne matsayin ta mustahabi an fahimta za mu zo bayanin sallah in Allah ya kai mu lokaci daga wannan babu ce yadda za a yi wa mamaci sallah to daga mutabi ne an ga dama yi wa wanda ya yi shahada sallah an ga dama a kyale shi domin shahidi ne dama in an zo yin sallah me ake yi ne nema man gafara to ya same ta ko shi za ka yi yanzu ba za ka ce wani alƙali shi ba za a yi sallah sai waye gaya ma amma gafara waye gaya ma duk malintarsa kuma duk yadda yake bin Allah sa rai ake to shi za amma shi ke hidi Allah ne ya gaya ma bala hayawu ne inda rabbi yurgabun haka Allah ya ce suna gaban ubangiji ana ta azurta su shahide har annabi ya ce rawukan su na cikin kundin wasu tsuntsaye kwara suna makala a jikin manadilul arshi wato fitilu na al'arshi a jiki suna nan suna kai komo daga nan su kuma na jawabi a nan ramukan dutse wane mutum to shi ne ya ci gaba da gaya mana cewa wakala ana shahidu na alaikum yau ni zan ba da ni zan ba da shi da akan ku yau din nan kale yace wa kasratul qatla wadanda aka yi shahada suka yawa don mutum saba'in aka yi shahada wa qallati thiyabu tufafi yayi karanci babu na ga ya muku a wannan lokacin za ga shi za ba da aka zo yakin kaibar ba sai annabi alaihi salatu wasallam suka ce to gaskiya yanzu tunda an samu duniya a dan sirrin da musu kayan daki a sai musu kaza ai kaza wannan dajiyar ba sai in kana da kuɗi yau ga ta ba da kai rike likiti in dai kai kana da kuɗi za ta ce kai mata wani a to ita mace babu ba yanzu za ku zauna ku yi awa sai kuna complain na problem ba ka da kuɗi ba kaza ba kaza amma kana miƙewa za ta ce ka siyo kaza yanzu ka gama gaya duk awa ɗayan da kai ba yin ɗabi'a ce ha ɗabi'a wannan ɗabi'a ce in baka rike wannan ba wahala za ka ja ɗabi'a ce ki saboda haka shi za a yi wani wani wani malami kun san shi muna abubuwa da shi yake cewa wata rana da zai sai mota yana cikin malaman mu da suka yi daura ya ce wata rana da zai sai mota ya ka kuɗin ya ajiye a gidansa ya ce bai tashi ɗauko kuɗin bai ya ce ko kuɗin zindadi ya ce sai randa an gama sirkin motar kawai kuɗin za a bayar ya ɗauko yana fito da zindadi ta buji kirji ta ce wannan kudin a gidan da yake yake kwarai kuwa amma ba ka gaya mun ba yake to yanzu ma da yake gani ke rube ni naga na gaya mun kuma saboda wallahi ɗayan biyu ne idan ka gaya mata tuntuni to ba za ta iya bacci ba a ai tana cikin tashi hankali gani take za a hauru kullum in ba za a wani ta canza kuɗin guri ya fi sau biyar sannan kuma in ba kai wasa ba kawai za a ƙirƙiro ma wata buƙatar za ta kirkiro ta in za ta gaya ba kujerun ta batun tuba kuma alhali kudin motar nan ta san bai cika ba bai kara sabo watakila miliyan biyu ne a bayan miliyan ɗaya da dubu ɗari da kake da ita amma wallahi ita wurin ta a yi wannan gidi kawai bukatar ta irin wayannan masayin din ne da yawa idan mutum yana rike zai ga ya zauna lafiya domin min ɗabi'atiha kaga ai da aka zo a sai da Allah ya shiga lamarin duk sun ce a canza musu kayan daji a yi musu kaza a yi kaza sai Allah ya ce ya ayyuhan nabi قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن sannan ba hankali ya kwanta ya tsoro a ayoyi suka zo ka annabi ya shiga gurin nana ya yi to kayan ɗaki ko ko gidanku Allah ya ce in baki zaki in miki kayan ɗaki amma zage a ba ki gwada-gwada ki sa ta ce haɓa ya annabin Allah wannan yanzu zai ka kai ma na san mai zazzaba sai ka nemi zafi na ai Allah da wanzan sa nake so na ba da wani kayan ɗaki ya ce to ai Allah ne ce in baki zafi sai ya fito daidai ɗakin da biyu ya ce to Allah ya ba da zafi amma fa ga abin da Aisha ta ce kowace ya ce ina a yi sun zaɓi Allah da wanzan sa a kan kayan ɗaki ka gwada ba wa matarka wannan zaɓin ka gani za ka gane wanda ya ce zai Allah ba in an mai wayo ce da cewa duka wata kuma ta ce a kawai ke mata kayan ɗaki za ka yi to tana ganin akwai hanyoyin duba da waye da kanan ne ɗan la haula na kota illa Allah kiyaye mu to shine yake cewa wato kaga su zabai sai ka duba ka ga mai riga uku sai an nuna shi riga uku suka ji an ce ba sahabi ya mutu likabarin da za a rufe shi babu haba mala babu la haula wala quwwata illa billah to shine aka ce to ga mamata sun yawa ga su babu yayi kalan wa kana ijma'u thalathata wal ithnayn fi qabrin wahid an kasance saboda karancin likabari da ake hada mutum biyu mutum uku wato a kabari daya wai tsalu ayyuma aktaru qur'ana annabi ya ce waye ba hadda a cikin a tambaya waye ba hadda fa yuqaddamu fil lahdi sai a gabatar da shi ne a gaba aladu kaga inda zai nuna ba cewa lalle ba wai a cikin tufafi ne ake nan da zuwa gugutsara musu aiki yawa a rufe kan ragowar jikin a zagani la hawla wala quwwata illa billah saboda haka to sai a dauko wanda ya fi hadda sai a yi gabas da shi za ka kasashen laraba yanzu ka kalli saudiya da madina lahadis ke yi za a yi rani shi za a ga kamar makabartar nan ta gandu sai a daɗe ana binne mutane yanzun za a daɗe saboda dogon rami za a yi a sa mutum biyu a ciki amma nan da za ka ga gaba ɗaya an cike gurin saboda shakku aiki shakku ne zo da yana da alaƙa da kafa idan ka san ku ba ta da kwari sosai amma mu ma muna da guraren da sosai kuwa yanzu a ɗan doro kai gurin da kaji za ga yadda ake buga gurin za ka je ila hadu sosai sai a to ai shakkun ma mutane sun iya ne duk ba an bar wasu ba cewa sai kaza satin da ya wuce wancan satin duka uku da hudu da ya wuce baya me muka faɗa cewa me hukuncin me ladan wanda ya haka kawai in ba kuma ta ba me ladan sa annabi ya faɗa duk wanda ya haka wani kabari me ladan sa kun manta kaga ba shiri a yi haka kabarin ba za ka manta ba ku shirya yi wa kamar gonan za ta ce misali MTN za su bada kaza a 1 January za ga kowa zai rike ce za ta ba da faji gaba idan ka sa naira ɗari ne wallahi ba zai manta ba saboda wannan zahiri yake kallo amma a bayan mun biya annaba ne da sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya hakawa wani kabari to lalansa kamar wanda ya samu gida ne ya ba wa wani kyauta ya zauna a tsawon rayuwarsa umra kai wa mutum ka ce wani zauna a gidan nan har tsawon rayuwarka duk wanda ya haɗa kawai ka je ka tambayi waɗanda aka taɓa ba a ran gida ka ji irin daɗin da suke ji ko shekara ɗaya ko biyu za ga mutum zai daɗe har ko mutum mutuwa ya za ga ƴaƴan zama za ga wannan mutumin yana ji da su saboda ya ce wa shi ya mun kalafa aure za na fari shi ne ba na gida aran gida wallahi al'azim za ka zina to wannan ta aka yi ladan shi ne kamar wanda ka gina gidan kake zo ka zauna tsawon rayuwarka na wani je amma umra ne ba tsawon rayuwarka ko kuma har ka gina nana to wallahi ko aro ka ba mutum shekara daya baya manta ta shekara daya to haka ladan mai akan tsawon yake wanda yake Muhammad kan ta kawo mutane cewa amma yayi dan Allah dan kaza dan kaza duka to wannan shine to shine yake cewa um fa yuqaddamu fil lahdi wa kaffara rajulain wa thalatha fi thawbil wahid zaka ga an samu mutum biyu ko uku an mutu wato um likafani da tufafi guda daya shine abin da muka faɗa idan mutum ɗaya zai ta ji a gugutsara mu amma ba a nan da duka zuwa ko a cike ba قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى معنى الحديث يتي معنى الحديث شيء انه كان يقسم التوبه الواحد بين الجماعه wannan tibabun guda dai ake raba wa jama'a ba wai a cikin anan da ke zuwa fa yukaffanu kullu wahidin wato bi ba'dihi lid darura kowane mutum da yake a lulluɓe abin da ya faru saboda larura abin da ya samu amma daga kai ake farawa wa in lam yastur illa ba'd badani idan ba zai rufe jikin sa ba sai wani tashi ya dillu alaihi tamamul hadith ai wani za ka ga tubabin mutum da yanda za ka ga kabuli lubafai ne da ila lubafai da izar ko mutum da waje ce baka zai mutum biyar mutum biyar amma ba zai yi duk ba zai cika su duka ba zai rufe kansu duka zai kawo rabin ko domin ko ta lufafa a raba ta biyu idan kuma a babu duka kaga zai yi wa mutum biyar shine na cikakken mutum abin da muke ne lufafai ne wani iza to shine ma ne ci gaba da gaya mana cewa wato wannan shine tsarin da ake bi wajen yi to sai yace yadullu alaihi tamamul hadith annahu kana yasalu an aktharihim qur'ana abin da zai yake nuzarwa a cikin hadisin cewa da aka ce yana tambaya dangane da waye ya bi hadda alqur'ani wa yuqaddimuhu ko bai kaddima hufin lahadi sai a tashi a gabas idan Allah ya ma baiwa ta alkurani to karkai wata da baiwa ce Allah saboda kai lokacin da kake da qur'ani hayyan wa mayyitan kai babban mutum kaga a raye yana da kima da annabi ya ce inna min ijlalillahi ta'ala ikramu fi shaybatil muslim wa hamilil qur'an yana daga girmama Allah shi ne girmama dattijin mai furfura musulmi da kuma hafizin alkur'ani shi za ga iyaye in hafizi ne kai duk kankan da shekarun da za ga ana ba su girma to ka kana da kima a duniya to in ka mutu ma ba tana nan domin gashi a ta a cikin mamata ta aka yi hadisi ta ka to shine malai ci gaba da gaya mana cewa wato falau annahum fi thawbi wahidin jumlatan da ana nufin a cikin tufafi da yake gaba ɗayan su la ta'ala ana afdalin qabla zalik kai la yu'addiya ila naqd at-takfir wa i'adati da an yi tambaya da an afdalin dangane da wanda ya bi balala qabla zalik tun kafin wannan lokacin kai la yu'addiya ila naqd at-takfir dan kada hakan ya bayi wajen ne warware dan aka zo gunna sai a ce awa a bude a ga waye alaran man ko ya warware yuli waye alaran man domin wajen dauko shi ba za a ce ba za a yi a nan bangaren ba nan IB nan IC sai an warware yawa to kaga malai yake to wai ya adadi sana a kuma mayarwa sai an bude shi a bakawar ta sana a kuma mayarwa yace a ذكره في عون المعبود ذكره في عون المعبود يا أنبتي في عون المعبود شهي نينا أبو داود لتاجي نينا شو مجلة دينا وكشابي لتاجي ستين نبيل وهذا تفسير هو الصواب وانا بيان الجيني ديني wa ma qawlu man fassarahu ala zahiri wanda suke fassarawa akan zahirin da cewa a hada mutane a nan da su kamar yadda ka faɗa yi wa mamata in dai ba konewa su kai ba ka gane idan aka kone ne ko aka takuce misali haka ne da dama diya haɗu nan ne ake nan nadewa a waje daya dan nan ba za ka ware ba za ka ware babu wariya shi ne ake haɗawa sai kaga an mutu kabari daya amma wanda ake bambancewa bambance zai bambance zai ko da sun kone din ya zamto wato ba konewa ce ga gaba ɗaya sun zama gawayi ba to daban-daban ake yi tunda kowane ga tufarsa sai a ware shi ai ba shi ne ma da yake wannan duk wanda suka fassara shi ala zahiri fa khadawun kuskure ne mukhalifun li siyaqil qissa wanda ya sabawa yadda aka koyo kissar كما بيّنت قواتو بيّنه ابن تيمية وابعد منه عن الثواب من قال wato kamar da ibnu taymiya yayi bayani kuma mafi nisa dangane da dacewa shine wanda yake ma'ana sabrun wahid abinda ake nufi da tibabi da yake ne sabrun wahid yake dai nisa da ma'ana lianna hadha mansusun alayhi fil hadithi fala ma'ana li i'adati domin hada mansusun alayhi abu ne dan da yake wanda aka nasantu bayani akan wannan nasi ne akai fil hadisi hadisi bala ma'ana babu wata ma'ana ne adadi da ne wato tsara dawo da shi babu wata ma'ana bala ma'ana ne adadi a tsara dawo da wato ko da ji hadisin na cewa sai an kuma yi ma bayani ko kuma ita gawar a ce sai an kuma dawo da ita an kuma budewa karaje wa Abu Dawud mujalladi na biyu shafi na 59 Tirmidhi mujalladi na biyu shafi na 138 zuwa 139 wa hasan wa yati hadisi ne mai kyau Ibn Sa'd Ibn Sa'd mujalladi na uku waraka ta takarda kenan wato ta daya shafi na 8 wal hakim mujalladi na daya shafi na 365 zuwa 366 wasu ya kula wuce ya koro hadisin shi hakim wani da gare shi ne har yau walbayaki wani walbayaki daga imam walbayaki mujalladi na hudu shi kuma shafi na goma zuwa na sha daya wa ahmad mujalladi na uku shafi na ɗari da ashirin da takwas wa tabarani fil kabir mujalladi na ɗaya shafi na bakwai da mujalladi na biyu shafi na biyu wa abu nu'aym fil hilya abu nu'aym ya rawaito a cikin hilyatul awliya mujalladi na dar shafi na 26 wa ziyadatu lahu wa ziyadatu lahu da dare dan din nazari wa qala al hakim imam al hakim yace sayyuna ala shartin muslim sayyi ne akan shartin muslim wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi ya yi muwafaqa da shi huwa hasanun wa inna ma huwa hasanun faqat yace amma hadisi ne mai kyau kawai kama sabaka fi salih min al-mas'ala kamar yadda ya gabata wato hadisi ne hasan kawai ba sahihi ba ya dai inganta kamar yadda ya gabata a matsala ta 32 shafi na 72 to shine gaba ta karshe da zamu tsaya akai ma ne yace wala yajuzu nad'u thiyabu shahid allati qutila biha baya halatta a cire tubabin da aka yi wa shahidi wato shahada da su inda zai tafi da babban rigarsa sai aka yi mai shahada da turai ta za a haɗa abin ne to abin tambaya sai aka yi mai shahada da takalmi a kafarsa da hula ya za a yi suna karɓar ma'anar biya saboda haka da takalminsa da hulansa za a binne shi akwai mai sabanin fahimta haka abin da malamai suka ce tabbas hula tana cikin tufafi da rawani amma ban da takalmi shi za a cire shi hular da ya sa zanna hukar da ita za a ta ko da manga ko ta shi lafiya na shi misali ita ce a kansa ko rawani to da ita za a yi kuma ta ba shi ai kaga a tata kalma ko wanda suke gani shi za a bunne shi a tata kalma ko wanda suna gani da shi za a da domin gaba ɗaya kamar da gaba ɗaya yana ɗaukar ma'anar tiyawu amma da cin da inganci shi ne za a cire masa kalma shi kenan a idan yana da ra'ayi za a sa takalmi min ba zai aula Allah hoci min ba zai aula ke to shine ma da yake gaba da cewa bal yudfanu wa hiya alayhi bi qawli sallallahu alaihi wasallam fi qatl uhud bar wannan zance za a binne shi ne da tufafinsa saboda fada annabi alaihi salatu wasalam zammiluhum fi siyabi ku binne shi cikin tufafin su a kare da hu ahmad ahmad ya fitar a mujalladi na biyar shafi na ɗari hudu da talatin da ɗaya ya haza lafzi da wannan lafzin wa fi ruwayatin lahu zammiluhum bi jima'i sanin mu annabi ya ce ku lullube su ku lullube su da jina nan jini ma ba a wanke wa shahidi wa kazalika akhrajahu an-nasa'i haka nisa'i ya fitar da shi eh mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu wa azahu shaukani ma shaukani daga hadisin yace hadisi ne marfu'i mujalladi na hudu shafi na talatin da hudu da abi dawud bawahima amma yayi kuskure wajen wato azawinsa wa fil babi an jabir wa abi barza wa anas fanzur al mas'ala yace ka koma matsala 32 al hadith al awwal wa thani wa thani kaje karanta a shafi na 72 zuwa na 73 za ka gani to wannan kawar da zai zo ita ce gabar da ya kamata mu tsaya a ɗayan mu tashi kadidi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya kai mana kamar yadda muka faɗa a sauran majalis cewa sati mai zuwa ba karatu amma yawanci duka sati dukan sati biyu muka ba da hutu amma muna ga abubuwan mu za su cike ne wataƙila da maran talata ta sama to insha Allah nan sati ɗaya ne ba za mu yi karatu daga laraba za mu ɗora sauran karatu cikakken amma duk karatukan da muke yi mun ba da hudu dai nan sati da yake nan alamin za a yi karatu sauran kuma sai ka sati ne muka bayar insha Allah ta'ala wanda muka faɗa dai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya bai mana kuma muna ga yadda yan uwa musulmi gaba ɗaya za mu yi sauka alƙur'ani ta ɗalibai arba'in da takwas karo na bakwai a wannan makaranta ta masu sassa talabiya muna fata Allah ba daukakin sarki ya sa albarka a karatu cikin da suka yi ya sa kuma mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ba daukakin sarki a ta Qur'ani ya ce mu duniya da lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وسانا بالدعاء اللهم انت عليم بهواتنا فاقضيها برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين